jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau sha biyu ga watan jimadal akhir hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 438 wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan maris miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara dubu da 2017 ci gaba da karatun littafinmu na at-targhib wat-tarhib na Imam al-Mundhiri rahimahullah in ba kuma ta ba muna cikin kitabul ilmi na littafin karatunmu na ƙarshe mun kai ƙarshen babi mai bayani game da tsoratarwa ga ɓoye ilimi ko duk wanda Allah ya ba ilimi ya zan wajibi a kansa shi kuma ya sanar da wasu waɗanda ba su sani ba amma ka yi karatu ka ɓoye ka ƙi karantar da kowa wannan babban laifi ne to yau da yarda Allah za mu tashi sabon babi yau babin malamai ne su ya kawo gurbi kenan ko yau babin malamai ya ce a tarhibu min an ya alama wala ya amala bi ilmihi wa ya kula ma la yaf'aluhu babinmu na yau tsoratarwa ne min an yi alama daga mutum ya nemi ilimi wala ya amala bi ilimi amma ya ƙi aiki da iliminsa malamai waɗanda ba su aiki da iliminsu yau su ne za su ji hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kansu ko kaga yau ranar malamai ce malamai masu karantarwa da malamai masu wa'azi da limammai masu hudubobi masu yin wa'azi masu al'amur bil ma'arufi wa nahyu anil munkar amma kuma magana su tana saba ma aikinsu to tsoratarwa daga yin hakanan shine yace at-tarhib tsoratarwa min an ya alama daga mutun ya nemi ilimi wala ya amala bi ilimi amma ya ki aiki da iliminsa mutum Allah ya bashi ilimi amma ilimin sai ya zan ilimin bil amu dan ba'ura babu aiki sai ya zan malan sallah ko waya kula kuma ya faɗi magana kamar wurin karantarwa ko wurin wa'azi ko ga hudu ba ya faɗi ma la ya alhu abinda ba ya aikata shi kun fahimta don haka yau ranar suwa ce ce yau ranar malamai ce amma waɗanne irin malamai malamai waɗanda ba su aiki da ilimin da Allah ya ba su Allah kakkasa mu cikinsu duk abin da ka Allah ka ba mu ilimi mai yawa mai albarka sannan duk abin da ka sanashe mu na gaskiya Allah ka ba mu ikon aiki da shi to ka gani kaga kafin mu shiga cikin hadisan littafin don shi Hafizul Munziri ba kamar Imam An-Nawawi bane in kullu lura at-targhib wa tarhib kamar Riyadus Salihin ne aiko sai dai bambancin sa da Riyadus Salihin shi Imamul Imam An-Nawawi cikin Riyadus Salihin duk wani babi wanda adda ayoyin qur'ani da adda munasaba da shi to zai bude babin nan da ayoyin qur'ani sannan ya kawo hadisai amma shi imamul munziri ba ruwansa da kawo ayoyin qur'ani shi hadisai ne kawai shi yasa ya samu littafin suna at-targhib wa tarhib min al-hadith sharif kwadaitarwa da tsoratarwa dangane da hadisai na annabi masu daraja to Allah ya shiryar da mu To kafin mu shiga ya kamata mu ɗan tsokalo wasu ayoyi waɗanda na yi munasaba da babinmu na yau ko? Babinmu yana bayani ne ko zai bayani ne dangane da waɗanda Allah ya ba ilimin addini amma sun haƙi aiki da ilimin da sun kai. Akwai ayoyin ƙur'anin da Allah ya tsawata game da hakanan ƙyan aiki da ilimi. Misali cikin suratu Safi, farko-farkonta, Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun yace ya ku wayanda sun kai imani don me kuke faɗin abin da ba ku aikatawa ka zo kai wa'azi ka ce abu kaza baya da kyau amma gobe a iskan ma kayi ka yi wa'azi ka karantar da mutane ka ce abu kaza wajibi ne Allah ya wajabta shi akan mutane amma kai ka yi mirsisi kamar ba da kai ba kamar kai ba bawan Allah yake ba baka cikin wanda an ka ba umarnin don me kaga tambaya ce Allah ke yi ko tambaya ta fada da tsawata lima taquluna ma la taf'alun dan me da kuke fadin abin da ba ku aikatawa sai Allah ya ce kabura makatan jiya mun yi makatan cikin tafsirin mu ko yunadawna innal ladina kafaru yunadawna la maqatullahi akbar min maqatikum anfusakum ya na fassara muku al maqatu jiya al bughdu shadidu shine al maqatu kyama mai tsanani kun fahimta to sai Allah ya ce kabura makatan inda Allahi kyama mai tsanani ta yi girma wurin Allah an ta kulu ma la taf'aluna na ku faɗi abin da ba ku aikatawa babban laifi ne wurin Allah ka faɗi abin da ba ka aikatawa ka ce abu kaza sunna ne amma ka ƙi abu kaza bid'a ne amma ka ta yi abu kaza wajibi ne ka yi mirsisi abu kaza haram ne kai dumu-dumu laifi ne in ji Allah laifi ne ka bura makatan inda Allah an ta kulu ma la taf'aluna babban laifi ne wurin Allah ku hada abinda ba ku aikatawa kaga wannan duk da yake ayoyin sun zo in a general term wannan ba malamai ɗaya ba ya shafi duk mu'minnai don su Allah ya kira ya ayyuhal ladina amanu amma dai ta fi shahura malamai don mafi yawa malamai su na fi faɗi kun fahimta to Allah ya shiryar da mu hakan ga kuma cikin suratul baqara Allah tabaraka wa ta'ala yana magana game da yahudawa mutanen annabi Musa alaihi salam waɗanda anka aiko ma at-taura waɗanda anka aiko ma annabi Musa da at-taura zuwa gare su Allah yana musu hada sai ya ce musu atamuruna nasu bil birri watan sauna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun ya ku yahudu eh yanzu kuna umarnin mutane bilberi mai birru fassarar da annabi yawa birru na kasan hakawo albirru ya ce husnul khuluqi kyakkyawan ɗabi'u duk abin da yake mai kyau shine birru shi ko al'ithmu ma haka fi nafsika wa kareta an yi tsale alaihin nas shi ko zunubi duk abin da yake ma kaikai cikin zuciya kana son sa amma kuma baka son mutane su ga kana yi ne to shine al'ithmu yanzu in ka zan shigo masallaci kana nafila kana gudun wani wanda hake jin kunya zai gan kana nafila to ashe kenan nafila ba ismu bace birru ce in ka shigo masallaci ka dau qur'ani kana karatu kana gudun duk wanda hake jin nauyi iskan ma kana karatun qur'ani ashe karatun qur'ani ba ismu bane birru ne to amma sigari fa in kana rike da sigari kana zukawa duk sai can ka zaka haduwa da mallaminka kana yadda ku ga mu kana rike da sigari ɗayan biyu ko ka sake ta ga ƙasa ko ka murje ta ga hannunka duk zafin nan ka murje ta to don me don baka son malaminka ko mahaifinka ko duk wani wanda kake ganin kake jin kunya ya gane kana shan sigari a kenan sigari ismu ce kun fahimta formula ce annabi ya bamu duk abin da ka samu natsuwa gare shi ba gudun kowa ya gani in kana yi to aikin da'a kenan duk abin da gaka kana so ne cikin zuciyarka amma baka son mutane su gani to aikin zunubi kenan Allah ya tsare mu daga zunubi to sai Allah ya ce atamuruna nasu bilbiri eh yanzu kuna umarnin mutane da aikin da'a watan sauna an fusa ku amma ku kuna manta da kawunan ku kenan yahudawa malaman su sai su zo su yi wa'azi abu kaza daidai ne abu kaza daidai ne amma kuma su ba su yi kaga umarnin mutane da aikin da'a kenan ko amma su ba su yi kamar mutane yanzu misali malaman yanzu ga wa'azi na ya cika ƙasa jama'a irin karance-karancen da ake yi da wa'azuzzukan da ake yi masallatai da cibiyoyi na addini da makarantun ne na islamiyya da rediyo cikin kafafen watsa labaru cikin rediyo a yi wa'azi cikin talabijin a yi wa'azi bishiyar fm a yi wa'azi komi ko ina wa'azi ake ga wa'azi nan gaban za Allah har daga jaridu kana ganin wani ustazu yayi wa'azi yayi rubuce rubuce ga jarida ya kawo ayoyin Qur'ani da hadisi shi yasa yake da hadari kulla kosai cikin jarida sai ka kulla inda an kai wa'azi an ka ayoyin Qur'ani sai ka kulla kosai da ayoyin Qur'ani ka kyauta ba kyauta ba kun fahimta to shine Allah ya ce musu atamuruna nasu bilbiri e kuna umarnin mutane da aikin da'a watan sauna an fusa ku amma ku ku manta da kawanan ku ba ku umarnin kawanan ku ashe kenan ya nuna malaman yahudu sauran mutane ɗaya suke umarni amma kuma su sai su su yi sharholiyar su su yadda son ka ga dama to shine Allah yake musu faɗa wa antum tataluna alkitaba ala hali kuna karatun littafin nan da Allah ya saukar muku shine at-taura afala ta'qiluna wa ba ku hankalta wannan ba aiki masu hankali bane kaga kamar Allah na cewa duk malamin da Allah ya ba ilimi yana umarni da aikin alkhairi amma shi bai yana hana wasu daga munkari amma kuma shi sai ya tayi aikata to wannan ya nuna wannan mahaukaci ne hauka ce babba hauka ka umarci wasu da aikin alkhairi amma ka ki umarnin kanka ina fatar kun fahimta wani wuri cikin suratu hudin ina da annabi shu'aibu ne Allah ya hikaito muna ko annabi cikin maganganun da annabi shu'aib ya wa mutanensa yace wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa ma uridu an ukhalifakum annabi shu'aib yace mutane nai ba na nufin in saba muku ila ma anhaakum anhu zuwa ga abinda nake hana ku gare shi abubuwan da nika ce muku ba su da kyau ina ce muku tsafi bautar wani Allah baya da kyau tawayin mudu baya da kyau cin amanar mutane ga abin da ya shafi dukiyar su baya da kyau ba abubuwan da Allah ya ku annabi shu'aibu da su kenan ba to sai ya ce musu wa ma uridu an ukhalifakum illa ma anhaakum an ba wai ina nahi in saba muku ne ga abin da nake hana ku gare shi ba ba na ce muku babbautar gumaka ni in ce in yi ba a'a na fi kowa nisanta daga bautar gumaka ba ina umarnin ku da cika mudu da sikeli ni kuma in ni zo ran da ni zo auna nawa ni in in tawaye mudu ba a duk abin da nake umarnin ku ni ne farko wanda za a aikata shi duk abin da nake hana ku ni ne nufi kowa nisanta daga abin bayyuwa in umarce ku in komo in yi zaune bayyuwa in hana ku ga abu gobe a ganin ina yi ne shine ma'anar wannan magana ta annabi shaibu alaihi salam ina fatar kun fahimta da dai sauran ayoyin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo masu hani daga mallami ya saba ma ilimin nan ga abin abin da yake karantarwa daban amma shi abin da yake aikatawa daban to irin waɗannan malamai kuma waɗanda maganar su ta saba ma aikin su aikin su ya sa maganar su to su ne kake ganin karantarwar tasu ba ta da wani tasiri Allah bai samu abin albarka kun fahimta a yi wa'azi a tai a shirya a kashe daruruwa a shirya wa'azi a kawo a zubu ayoyi da hadisai amma in an ka ƙare in an yi mai kabbara wurin nan shine rabon da ya samu amma Allah ba zai samu abin albarka sai ya ga da kasan iska an yi iska ya wuce haka wa'azin zai wucewa ba wani tasiri da ya yi domin ke sa magana ba ta tasiri saboda shi mai maganar da ya faɗe ta ba da gaske ke yi ba amma in har cikin kokon zuciyarka tsakaninka da Allah da gaskiya kai insha Allah ta'ala Allah zai sa wanda saurare ta su yi amfani da ita to Allah ya shiryar da mu to hadisin mu na farko yau mai bayani game da waɗanda Allah ya ba ilimi amma ba su aiki da ilimin ko yace an zaid ibn arqama radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana yaqulu yanzu babu mamaki waɗannan hadisan da za mu karanta cikin wannan babin kun da cikin babin ko tun ba a shiga ba kun san akwai magana ciki nai ko magana ga dukkan alama waza ta shafuwa malamai da ɗalibai don haka ba mamaki hadisan ga su shafi yau da ta ci gida kun fahimta abin ga da ake cewa da ta ci gida ba mamaki ba mamaki yau mallam mai wa'azi yau za mu ji nashi hadisai ba ya yi ta karatu hadisai mutane suna kaza ba to yau ga nashi nan shi ko sannan ba mamaki kuma ‘yan kabbara ‘yan kallo ba mamaki kuma ku shigo hadisan dama wane ne mallami duk wanda Allah ya sanar wata matsala to ga matsalar nan ka zan mallami ko nan ɗaya hadisi nawa mun ka karanta tare da ku don haka don hadisan nan da mun ka karanta tare da ku cikin riyadus salihina da bulugul maram da tafsirin qur'ani da bukhari da muslim da sauran karance karancin da muka yi ai duk abin da muka karanta ku zan mallamai gare shi don haka ya zan haƙe ku yi aiki da hadisan nan ko ba haƙe bane to kaga ashe ba mamaki kuma yau za ku shigo cikin waɗannan hadisan to yanzu ga dukkan alama dai yau karatunmu na yau zai shafi mallan da almajiransa haka ne ko ba haka ba ne to yantun da mu karatun yau ga dukkan alama zai shafuwa ya za a yi ƙetare wannan babin za mu yi ko dole mu karanta shi dole a karanta kaga al'adar gaskiya ko don haka waɗanda aka wa'azi ya ce wallahi da kasun da ji da wani ake mito inda shi ake kaddara ma da shi kaddara ma shi ake nufi sai mito tun da hakkun san shi ne mai laifi da shi ake to ku bashi na ku yi mai nasiya ya kokari ya tuba daga laifin nan ya huta da kalakatan mai wa'azi kaga ashe kenan ba wani ba ko shi mai wa'azi gaskiya ta taba mun ka cimma abin da ya shafi cikin karatu ba mu tsallakewa fa dole sai mun faɗi kun fahimta to Allah ya shiryar da mu hadisin mu na farko yau yace an zaid ibn arqama radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana yaqul allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'awatin la yustajabu laha rawahu muslimun wa tirmidhi wan nasa'i wa huwa qida'atun min hadithin na dalla Allah kaga mabudi mai kyau hadisin mu na farko cikin babin malamai waɗanda ba su aiki da iliminsu an karɓi wannan hadisin daga zaidu ɗan arkam yarda Allah tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana ya kula cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance yana cewa yana wannan addu'ar don wannan addu'a ce to wannan tana daga cikin addu'o'in manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa Allahumma ya Allah inni a'udhu bika ni ina neman tsarinka min ilimin daga ilimi la yanfa'u wanda baya baya da amfani ilimi wanda baya da amfani Allah ina neman tsarinka daga gare shi wani ilimi ne baya da amfani ilimin da ba a aiki da shi ga ilimi kan zube ban kwari amma babu aiki irin malaman nan da aka yi malama na ga sani ga race ko ba ku ji an musu kirari ni na san wani malami shi yastu shedan ake kiransa shi yastu in ka zo ka ambaci sunansa ka cewa ni ba a ganewa sai ka gama da alkunyarsa sai ka gama da lakabinsa shedan kuma wallahi malami ne mai wa'azi shi ke wa'azi na unguwar amma mutanen unguwar shedan suke kiransa saboda miyagun ɗabi'unsa don Allah irin wannan malami mai amfanin iliminsa daidai da jahilai sun san shedani ne an samai shedan kowa in ka zo sai ka ce mallawa na shaidan kaga bai dace ba ya ci mutuncin ilimi don haka in dai ba tuba ba shi ma ku bari ku gani sai Allah ya ci mutuncinsa kun fahimta to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya Allah ina neman tsarinka min ilmin la yanfa daga ilimin da bai da amfani ilimi kenan zube ban kwari amma wanda babu aiki wa min qalbin la yakhsha kuma Allah ina neman tsarin ka daga zuciya wadda ba ta da khushu'i menene khushu'i alladhina hum fi salatihim khashi'u walladhina hum fi salatihim khashi'una me khushu'i ha me khushu'i eh kankan da kai ko tsoron Allah tsoron Allah shine khushu'i to sai annabi ya ce wa min kalbin la yakhsha kuma Allah yana neman tsarin ka daga zuciya wadda ba ta tsoron Allah zuciya wadda ba babu tsoron Allah cikin ta kun fahimta wa min nafsin kuma Allah yana neman tsarin ka daga rayuwa la tashba wadda ba ta koshi komi an ka bashi baya koshi ba koshi da tuwo ba abin duniya baya isassa shine baya koshi kaga babu wadatar zuci kenan ko to ina neman tsarinka ya Allah daga rayuwa wadda ba ta da wadatar zuci wadda ba ta ƙoshi wa min da'awatin kuma Allah ina neman tsarinka daga addu'a la yustajabu laha wadda ba a karɓa wannan addu'a a shikenan daga cikin addu'o'i akwai wadanda Allah ke karɓawa akwai addu'o'in da Allah bai karɓawa to Allah ina neman tsarinka daga addu'ar da ba a karɓawa rawahu muslim imamu muslim ya rawaito wannan hadisin wa tirmizi da imamu tirmizi wannan sa'i da imamun nasa'i wa huwa qita'atun min hadithin wannan wani yanki ne na wani hadisi kenan asalin hadisin hadisi ne mai tsawo yanko shi ɗaya ne ba iyaka tsawon hadisin kenan ba kun fahimta kaga da cewa rawahu muslim wa tirmizi me za ka fahimta hadisin ingantacce ne ko kaga alhamdulillah hadisin mu na farko ya inganta ingantacce ne kan tagariya to jama'a ya kun dai ji fassara ta ko me wannan hadisin yake karantarwa abu na farko shine ashe annabi sallallahu alaihi wa sallama yana addu'o'i to wannan tana daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu don Allah da addu'ar da ta sa da an ka samo da sanadari daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da addu'ar da kai ko wani malami ya tsaya ya shirya ta wacce ce tafi albarka wanda an ka samu ga annabi ashe tunda annabi yana addu'o'i mu binciki addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu rike su duk yadda za mu kirkiro namu na manzon Allah sun fi namu kun yadda da magana ta to ashe tunda na manzon Allah sun fi namu kaga manzon Allah da yafi mu iya larabci yafi mu basira ta faɗin magana yafi mu tsoron Allah yafi mu biyar dokoki nai yafi mu kusa ga Allah yafi mu fada ga Allah to ashe duk abin da ya shirya yafi wanda mun ka shirya ko wanda wanda ba shi da ya shirya don haka mu binciki addu'o'i duk abin da kake so insha Allah ta'ala annabi na da addu'a game da abin nan bincika yaya annabi ya roki Allah game da abu kaza kai ma sai ka bayan manzo Allah kai addu'a ta manzo Allah kun fahimta to wannan tana daga cikin addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah cikin wannan addu'a ya nemi tsarin Allah ne daga wasu abubuwa ashe kamar yadda manzon Allah kuma ke roƙon wasu abubuwa waɗanda yake alkhairi ne haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'insa yana neman tsari daga abubuwan da su ko asabana alkhairi waɗanda suke shari ne to kaga yace Allahumma inni a'udhu bika ni ina neman tsarin ka duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari daga gare shi alkhairi ne ko shari sharri ne ashe duk waɗannan abubuwan da annabi ya nemi tsari daga gare su abu nawa ne min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'awatin la tustajabu la kaga waɗannan abubuwan guda hudu ashe duk shari ne tunda annabi ya nemi tsari gare su ya zama wajibi gare mu ma mu tashi tsaye ga neman tsari daga gare su abu na farko yace Allah yana neman tsarin ka daga ilimin da baya da amfani to shine abu na uku fa'ida ta uku da zamu samu ashe kenan ilimin ga duk kwanakin gaba sun ba muka cikin hadisai masu falalar ilimi ba ashe kuma ilimin gaba ko wani ilimi da amfani ba akwai wanda baya da amfani gashi annabi ya nemi tsarin Allah da gare shi wannan irin ilimi ne baya da amfani ya ku jama'a shine ilimi zubeban ƙwarya amma babu aiki ga karatu kam ko da hasada dole a kira ka malam amma kuma aikin ka da za a aje maka re ba zai ci ba da Allah ilimi yayi albarka kyawun ilimi kan aiki sannan abu na hudu da wannan hadisin zai karantar da mu ashe ya nuna duk waɗannan abubuwan da annabi ya nemi tsari gare su kuma guda hudu duk miyagun abubuwa ne kun fahimta na farko neman tsarin Allah daga ilimin da baya da amfani ashe ya nuna ilimin da baya da amfani ilimin da ba a aiki da shi kenan ashe ya nuna ba alkhairi bane sharri ne sharri ne sannan na biyu kyawun zuciya ta ji tsoron Allah Allah ka cika mana zukatanmu da tsoronka to sai yan nemi tsari daga zuciya wanda ba ta tsoron Allah ashe babu tsocir tsoron Allah cikin zuciya wannan shari ne shari ne ko alkhairi shari ne sannan yace wa min nafsin la tashba kuma daga rayuwar da ba ta koshi kyawun mutum ya zama mai wadatar zuci duk abin da Allah ya baka in mai yawa in danka danka karba ka gode ma Allah kuma ka wadatu ba shi ne ƙana'a wadatar zuci kun fahimta mun karanta hadisai falalar wadatar zuci cikin riyadu salihina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysal gina an kasartil ardi walakin al gina ginan nafsi wadata ba yawan tara kayayyaki kai adda gidaje kai adda motoci kai adda kamfunna kai adda kaza kai adda kaza tara assets masu yawa annabi yace ba shine wadata ba yace walakinnal wada walakinnal gina sai dai abinda an wadata ginan nafsi wadatar zuci kaga mai wadatar zuci ko dan kadan an ka baya saboda wadatar zucin nan sai mutane su dauka mai yawa garai saboda wadatar zucin da Allah ya same shi Allah ka cika zukatanmu da wadatar zuci ashe kenan kuma zuciya rayuwa wadda ba ta ƙoshi jama'a wadda ba ta da wadatar zuci saboda wadatar zuci ke sa a yi zalunci haɗama naka bai ishe ka ba ka ɗauku na wancan ka gama da hakkin kowa ya shiga hannunka bai fita kai dai ka tara kai ne osi a tara kun fahimta kaga ashe rashin wadatar zuci rashin wadatuwa wadata wadatuwa ga zuciya wannan shi ma sharri ne ba alkhairi ba hakan ga addu'a Allah ya yi mana alƙawarin in mun yi addu'a zai karba wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku ya ce ku kira ni zan karba muku cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah yana jin kunya bawansa ya daga hannuwansa ya roƙe shi ya Allah ya Allah waya ruddahu masu firan shi ko Allah ya mayar da hannuwan nan na bawa na zero ma'ana ba tare da ya bashi abin da ya roƙa ba Allah na jin kunyar haka nan to amma duk da haka kuma ashe akwai wasu addu'o'i kuma da Allah bai karba duk addu'ar da ta shafi sakon Allah Allah bai kula da ita kamar barawo ya fita zai na sata Allah ka ba mu sa'awa ne Allah Allah ka ba mu sa'awa ne Allah zai karbi wannan addu'a babu ruwan Allah da wannan addu'a ko da ya samu sa'a kai ya ɗauka addu'a ta ce Allah ya karɓa Allah bai karɓa addu'a ta sabon Allah Allah ka bani sa'ar wani in ne iskan mai in ci mai mutunci wani dan uwanka kaga yanki zumunta kenan ko haka addu'ar da an ta shafi yanki zumunta da wanda adda sabon Allah da wanda shafi yanki zumunta waɗannan duk Allah bai karɓa su hakan ga mai gaugawa ga addu'a hadisi ya tabbata annabi ya ce Allah na karɓa ma ɗayan ku addu'a sa muddin bai gaugawa ba sun ka tambaye shi menene gaugawa ya manzon Allah yace yace yayi addu'a sai ya fushi ya bari yace na yi ta roƙon Allah har yau ban ga ijaba ba ci gaba da yi mana baka sa addu'a ibada bace sanda dukkan roƙi Allah an baka lada kai ibada don haka ci gaba da yi akwai wasu mutane waɗanda Allah yana sun ya ji kukansu daɗin kukansu yake yi yake yake ji to irin su sai Allah ya jinkirtar da ijaba ya karɓi addu'o'in da sun kai tun ranar farko amma sai a jinkirtar da ijaba sai tsawon lokaci don me domin ɗan an ka ba su abin nan da sun ka roƙa shikenan sun ba kukan to Allah na jin daɗin wannan sauti nasu na kuka ka sani ko kana ciki amma saboda wata ku ce wallahi na ta addu'a la shekara ta kai shekara 40 to annabi Musa alaihi salam yayi addu'a ga kafiri Fir'auna annabi Haruna yana amin Allah ya sauko musu da wahayin na karba addu'a ku sun nemi Allah ya halakar da Fir'auna yace na karba zan halakar da shi amma sai da an ka shekara 40 Fir'auna ko ciwon kai bai ba in kai na miza ka dauka sai makiya su kama dariyar ka ga kana shekarar ka nawa kana mai addu'a ya zalunce ka a hayyau Allah bai mai komi ba wai haka suke gani saboda jahilci yin fir'auna yana ina addu'a annai Musa ta kama shi ko bata kama shi ba don haka mu mutane ke yin sauri saboda mutum dama yake samu in ka bari ta wuce yana yaba kuma samun irin ta damar Allah tana wucewa don haka Allah babu wata bukatar da ya sauri ba inda zaka na ka tsere mishi Allah ya shiryar da mu don a kunja wannan tana daga cikin addu'o'in manzon Allah don haka ku rike ta Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'awatin la yustajabu laha ashe waɗannan abubuwan duka sharri ne Allah ya tsare mu daga gare su sai hadisi na gaba yace wa an usama ibn zaid radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul yuja'u birrajuli yawm al-qiyamah fayul kafin nar fatan da liku a katabuhu faye duru bi haka ma ya duru alhimaru bi rahahu fatashtamiu ahlun nar alaihi faye quluna ya fulan ma sha'anuka alasta kunta tamuru bil ma'ruf wa tanha anil munkar faye qulu kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum anil munkari wa atihi subhanallahi hadisin mu na gaba an karɓo shi daga Usama dan Zaid yarda Allah tabbata gare su da shi da mahaifinsa duk sahabbai ne annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulta shi Usama ibn Zaid ya ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa yuja'u bir rajul za a zo da mutun yawmal qiyamati gobe kiyama ranar kiyama za a zo da wani mutun wani mutun ne wani mutum wanda Allah ya ba ilimi amma bai aiki da ilimin ba kamar annabi da cewa za a zo da malami malam zalla malam wanda Allah ya buga qur'ani kam ga hadisai amma ga mugun aiki irin malaman zamani dai misali waɗannan hadisan sun fi amfani wannan zamanin don yanzu malamai sun yawaita mutanen banza akwai malamai da yawa mutanen banza kowa ya san mutanen banza ne kun fahimta daga shi ku bani misalin malamai mutanen banza duk malamin da kun ka zo kofar gida ne kun ka iskan ma'allon karfe mutumin banza ne ko ba mutumin banza ba ne me aka yi da allon karfe ba sun men arat ake yi ko me ake yi tsafi ake yi da allon karfe malamai allon karfe malamai gobe da nisa sauko ka gani to irin waɗannan kaga mutanen banza ne duk malamin da ke tsibbu malaman tsibbu kaga waɗannan ba su da kyau ba su ne ake don Allah wani ya sha ninka sun naka a kashe mini shi ba su ne ake jinga da su ba suna yi ko ba su yi in an kai an kai ya mutu ya ƙi mutuwa sai a ce to a haukata shi kamar dattijon nan general buhari an kai shi ga bokaye shi yasa kake ganin kai tsaye rantsuwa suke yi da Allah cewa general buhari ba zai tashi ba ya tashi ko bai tashi ba kaga sun ji kunya bokayen sun ji kunya Allah ya ci gaba da kunyata su to sun kai shi ga bokaye akan a kashe shi wasu komumuwa suke wai a kashe shi yan an ka rantsar da Usman Banji matsayin shugaban kasa shi ko a jawo shi a mai mataimakin shugaban kasa mutane da yawa za ku yi mamaki mutane da yawa na nemi mataimakin shugaban kasa kaga duk wanda ya nemi mataimakin shugaban kasa kaga shi yana da assurance tabbacin cewa Buhari bai tashi to ya tashi yake wadan boka yanka ya tashi yake wada musu ya tashi eh a wasu koma faɗa musu ya fa tashi kuma yana nan ya dawo don Allah kada ya ce musu komi an ji kunya ko ba ji kunya ba kuma duk waɗannan masu kakarne a yi musu mataimakin shugaban ƙasa kaga maganar Bello ya ta hito ko don Allah kuna ga tunanin ku yanzu dai ba ku san ko zuwa ne ba ko to don Allah ga tunanin ku akwai dan PDP kuna tunanin akwai dan PDP da ya zo wurin Osun Banji neman shugaban ƙasa su wane ne masu kakarniyan nan duk ɗan APC shi yasa nace muku makiyan Buhari na cikin gida sun fi muni bisa ga na waje to da na wajen da na ciki duk Allah ka yi mishi maganin su yadda ya kunyata su ga wagga matsala ga kowace Allah ya kunyata su Allah ka dora shi akan su Allah ka ci gaba da kare wannan bawa naka kuma sun gani yanzu waɗanda na yi in sun isa ga uwayen su fito su ce mu ne su ga 'yan Najeriya in ba su kashe su ba Allah mun gode maka jiya kun kallaci NTA News na talabijin NTA News mafi kusan he da rabin awa duka game da addu'o'in da irin daɗin da an nuna irin rali da addu'o'i da sauran abubuwa da na masha da an kai jihohi ko ina har Enugu har Bayelsa har Akwa Ibom har Rivers ko ina ko ina mutane sun fito sun nuna jin daɗin su game da dawowar Buhari Buhari ikon Allah Allah ya ƙara tsare shi Allah ya ci gaba da tsare shi Allah ya ƙara ba shi lafiya sannan Allah don rahamarka ka hana ma Buhari ganin tausan waɗanda adda hannu ga dowan ga abu kakka bari ya ji tausansu ya Allah ka ɗaure zuciya ta Allah ka ba shi lafiya ya zo ya musu rugumuci na ƙwarai tunda ya dai gani 'yan Najeriya suna tare da shi Allah na tare da shi 'yan Najeriya na tare da shi to ashe yana yiwuwa 'yan Najeriya su zan tare da shi kuma tare da makiyanai a tare da shi muke don haka ba mu tare da wayancan ka taho ka ɗebe mana takaicin su ka yi musu rugumacin kwarai Allah ya bashi lafiya yanzu ga ai cikuna sun ɗebi rawa ko masu ƙumu mu zama vice president wallahi mai gida shi yasa jiya in ka ga hoton 'yan daudu 'yan daudu sakkwato kowa ka ka ganin ginis ginis kamar wanda uwa ta ta mutu mai gida ya ji kunya Allah ya ci gaba da kunya ta mai gida mai gida yan dauda Allah ka ci gaba da kunya ta shi muna hukkan Allah kafiran banza to Allah ya shirin da mu to shine manzon Allah Usama ibn Zaid yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa yuja'u bir rajuli yawmal qiyamah ranar qiyama za a zo da wani mutum shine nace muku wani mutumin da Allah ya ba ilimi nan duniya amma ya aiki da ilimin fayyul kafin nar sai a jefa shi cikin wuta subhanallahi to don Allah mai albarka ilimi da ilimin ka amma ka fada cikin wuta tare da jahilai ilimi ya amfani to shine annabi ce fayyul kafin nar sai a jefa shi cikin wuta fatan da liqu aqatabuhu aqatabuhu hanzaye nai aqatab jam'in kitibun bi kasar alqafi kitibun hanji kun san hanji hanji masu waya kaya to hanzaye ne fatan da liƙo sai ta fito fatan da liƙo ai fata haruju hanzaye ne sai su fito shi wannan malami wanda bai aiki da iliminsa ba sai a jefa shi cikin wuta in an ka jefa shi cikin wuta kuma sai hanzayen su fito ta ina hanzayen su za su fito za ku ce ga ciki ko wallahi ba ga ciki za su fito ba za su fito ta dubura hanzayensa su bultso ta dubura ta yi faye duru biha sai ya rinka zagayawa cikin wuta da su hanzayen ga sun zazzalo ta dubura yana zagayar wuta da su kama ya duru himaru yadda kasan jaki na zagaya bira hahu ga dutsen da ake nika da shi jaki ana ɗaura mai ƙatun duci wanda ake nika sai a ɗaura shi ga sai a zo ana nika kun fahimta dutsen da ake nika to sai jaki ya rinka zagaya ta haka to yadda kaga jaki na zagayar wannan dutse na nika hakan ga shi wannan malami da Allah ya ba ilimi duniya bai aiki da shi ba haka hanjinsa za su fito da dubura sai ya rinka kewayar wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji kaga shi bayan shiga wuta kuma ga kaskanci kun fahimta Allah ka tsare mu da tsarinka fatashtamu ahlun nari alaihi sai yan wuta su ga wanda ya fihu zama cikin bala'i ka san haka ne kamar in ka zo asibiti kana fama da ciwon kai sai ka ga wani nan sai an kwantar sai an sha dan kunu sai an ƙara mai ruwa a zuba rabi ya wuce rabi ya dawo don Allah wanda ya zo bisa kafafu ne a yi mai allura ta malaria in ya ga irin wannan ba sai ya warke ba to haka yan wata duk bala'in da suke ciki in sun ga halin da wannan malami yake ciki sun san bala'in wannan malamin ya fi nasu don haka sun samu abin kallo sai a zo a zagaye shi subhanallahi yace fatashtamiu ahlun nar alai sai yan wuta su taru inda yake yan wuta in sun ga mutum na kewaya cikin da hanji nai ga dubura yana kewayen wuta sai su zo su taru inda yake ko da suke zowa jama'a sai a samu wa'anda na san shi mutanen unguwarsu ko mutanen garin su wa'anda yayi wa wa'azi kun fahimta sai su gane shi inna lillahi ba malamin nan ne da ke mana wa'azi ba sai ce wallahi shine fa yaquluna sai su ce ya fulani ya kaiwa ne mashi anuka misa me ka mi kawo ka nan alasta kunta tamur bil ma'ruf ashe baka zan kana umarni da aikin alkhairi ba watan ha anil munkar kuma kana hani daga munkari ba kai ne ke mana wa'azi ba gwiwa locus fa yaqulu sai ya ce kuntu amarukum bil ma'ruf na zai ina umarninku ne da aikin alkhairi wala ati amma ni ban aikatawa wa an hakum anil munkar kuma hana ku kawai nake yi daga munkari wa ati illaba ba in ta aikata abina to kaje kaje wanda za za a wannan musiba don haka ashe wane ne kenan malami wanda Allah ya ba ilimi amma baya aiki to kun ji irin musibar da za ta samu ne gobe kiyama inna lillahi wa inna ilaihi raji'una jama'a akwai hadari ko babu so Allah shi agaje mu yanzu gwiwa locust gwiwa locust duka gwiwa locust akwai wanda bai san belle yabo ba in an ka ce belle yabo belle yabo suna da yawa ko nan gwiwa locust amma dai da an ce belle yabo wa zai faɗo magarai belle yabo mai wa'azi game da mi an ka san belle yabo game da wa'azi to Allah ya tsare zan baku misali da kaina don na daɗin misali don yau ban da wani abu da ni shahara da shi kamar wa'azi na yi aikin gwamnati na yi kasuwanci tsohon ɗansu mogal nake nan da kuke gani na kasuwanci babu inda ban zo wurin kasuwanci ba amma ba inda ni shahara in ma an ka ce ma na yi kasuwanci sai kai mamaki har gobe ɗan kasuwa nake kun fahimta amma dai duk Allah bai sa ni shahara ga aikin gwamnati ba Allah bai sa ni shahara ga kasuwanci ba duk abubuwan da nika ba inda ni shahara illa ga wa'azi don haka ita abubbar sana'ata da nika bugun gaba da ita ita Allah ya zaba min kuma na yadda da wannan zabi na Allah shi yasa kaga na yi watsi da saura duka na rungume ta komi ruwa komi ɗari insha Allah ta'ala babu gudu babu ja da baya to yanzu bari in baku misali da gwiwa locust gwiwa locust dai da an ce bello ya an san shi ko wannan mai wa'azin na ce eh to kaddara wa'azi ɗaya ne nake duk abubuwan gada nika cewa ba su da kyau sai in laɓaɓa in ta in yi abina kun fahimta abubuwa sunnonin gada nake jawo ku taho abu kaza sunna ne ku taho abu kaza sunna ne ashe ƙarya ce bula ce ba ni to in mun ka zo kiyama wannan hadisi yana min albishir ga irin yadda za ta kaya gare ni ina roƙon Allah ya tsare ne ya tsare sauran al'ummar musulmi amma wallahi in na za haka nan ga wanda Allah zai yi min don haka bayan an yi mummumu da ni an jiha cikin wuta sannan kuma don Allah ya ƙara nakasa ni sai ya sa hanji na su hito ta dubura inda ma sun fito sun bultso ta ciki ya fi dama sun yi daɗin kyawun gani ko to amma su fito ta dubura don a nakasa ka bayan hanjinka sun fito ta dubura sannan ka rinka kewayar wuta haka nan da hanji na zazzala ta dubura ka rinka kewayen wuta to yan wuta kansu sun ga ga wanda ya fi su bala'i can don haka za a bin inda duk kaga an yi a kallaci mutum wani abu ya zo da wani abu kenan ko wanda ya fi nasu to yan wuta gaba ɗaya sai su taru kallon wannan mutumin wannan malamin ko da suke zowa ba a rasa mutanen gwiwa loko sai a ce kai tsaye dalle abu ne dalle abu ne sai a sai su zo kusa gare ni yan gwiwa loko a kara makallawa in ce sannu mallam ba kai da kai mana wa'azi nan gwiwa lokacin zuwa in ce wallahi ni ne to mallam mi kawo ka nan na ai mashigan mu ta mu kan gararru mi kawo ka mai wa'azi babu inda ba a jika kalakun ka ba in ce wallahi wa'azin ɗaya na naka duk abubuwan nan da naka ce muku ba su da kyau lababa naka in yi abina sannan duk abubuwan da nake ce muku sunnonin manzo Allah na ku yi ni ba ni to shi ya kawo ni nan don haka duk malamin da Allah ya ba ilimi jama'a amma baya aiki da ilimi yassa sun zuciya gaba yassa sun rai gaba to billahi allazi la ilaha illa huwa wannan hadisi hadisi ne sahihi kun ji makoma ta gobe kiyama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in ji ni ba jama'a akwai tashin hankali ko babu don haka malamai muna muku nasiha ku ji tsoron Allah duk wanda wannan hali ya cika da shi wallahi ya nakasa ya nakasa ko bai nakasa ba ya nakasa kuma kunyar duniya kan kaga mai yanta yau ko ba alkiyama ba ko nan duniya an ka ce ga bello ya bacan an yi mai taro ya yi rashin gaskiya don Allah ba dai ba ko kuya za ku ji wani ku sai ya yi sati guda bai hito garka ba ku hada hitowa ne tsalgoka mallamin ku shi yasa ku gode ma Allah wallahi na yi muku kara mai yawa kun san da haka nan ba ku san iyakan malaman da almajiransu ba su iya gardama da wasu don da an ɗauko tarihin malaman sai su yi shiru amma ni yanzu dot in nimku na mahaukaci alhamdulillah in ka cire zage mallamin ku zage zage ce ya faɗi wata kuma akwai wani aibi banda zage zage to zagen tambaye an zage ubanai yana zagen mutane to ubanai ba mutum bane ashe ba mutane nika zage masu laifi nika zage me laifin wanda ya zage mai laifi ka saba ma Allah an zage ka me laifi kila ma hukun abin da kai laifin da kai cewa an kai a kashe ka to mun kasa kashen ka mun yi ma ƙwarya ɓaci ɗaya mun baka haka nan kuma wai wai wai still wai ayi ba daidai ba to ni aka son awa mai laifi mai yabe shi kuma a ce na koma malamin fada shi yasa kan ga wannan laifi har yau ban tuba ba da gare shi to Allah ya shiryar da mu jama'a kun ji wannan to kada ku ɗauka wasu manyan mallamai ko ku wannan hadisin na cikawa da ku ina yake cikawa da ku duk a na faɗa muku duk aya ƙur'anin da Allah ya sanar da kai hukuncin ta ka zan malami ga wannan aya don haka in ka sa kafa ka take ka ka ka ki aiki da ilimi ko ka yi aiki da ilimi ka ki aiki ba mamaki wannan hukuncin ya haukan ka duk wani hadisi da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka sani kuma ka sa kafa ka take ka shigo cikin wa'ido wannan hadisin ba mamaki wannan abu ya faru gare ka to yawan jama'a tsakanin ku da Allah mun yi bulugul marami da farko har karshe da ku ko bamu yi ba hadisi ne a cikin bulugul maram wajen dubu da ɗari biyar da yan kai hadisi dubu nawa a dubu ɗari ɗari sau sau goma ɗari goma goma goma goma sau goma shine ɗari ɗari sau goma shine dubu to hadisi dubu da ɗari biyar da ‘yan kai haka mun ka kwashe su wannan majalisi tare da ku alhamdulillah na bulugul marab haka mun yi riyadu salihin da farko har ƙarshe hadisi na a cikin riyadu salihina shi ko dubu da ɗari tara da ‘yan kai dunnan majalisan ga mun kwashe su tare da ku yau ko sa abin da ban mamaki juz'in ƙarshe muke na, na, sahihul bukhari saura ka dan mu sauke su ko juz'in ƙarshe kuma can ƙarshe wane babi muke na sahihul bukhari eh kitabu ta'birir ru'ya muke na sahihul bukhari hadisi nawa mun ka yau dubbai shi Bukhari eh, dubu hudu da yan kai kaga shi Bukhari ba magana ɗaruruwa akai ba haka Muslim shi ma juz'in ƙarshe na sayi Muslim muke da Bukhari da Muslim kowanne cikin juz'in ƙarshe muke duk hadisin nan mun kwashe su ƴan kalilan na rage muna in muna da yawancin rai ba dadewa ba za mu sauke Bukhari za mu sauke Muslim shekaran jiya Raddul Azhani mun kai mai sauka ta biyu sau biyu muna sauke tafsirin Raddul Azhani da bismillah ba'un ta bismillahir rahmanir suratul Fatiha sinun ta minal jannati wan nasi sauka biyu mun kawar da lazani yanzu insha Allah ta'ala Allah kai mana bayan sallah tafsirin ibnu kafirin za musawa in Allah ya ara mana rayuwar mun kai sannan ibnu kafirin za musawa don haka yanzu da tafsirin nan na raddul azhani banda wanga karatu na yaya karatun dai da muke yi na zauri wanda babu yaya tare da shi kun fahimta yanzu da ayoyin da mu karanta ga raddul azhani da hadisan da muka karanta cikin Bukhari da wani muka karanta cikin Muslim da wani muka karanta na Riyadu Salihina da wani muka karanta na Bulugul Marami ko wannan da mun kasa shekaran jiya yau gashi hadisi na nawa muke na 208 ko shi wannan da bamu dade sa shi ba na 208 muke kaddara bamu karanta koyi ba illa at targhibun ga kaga yau mun yi hadisi 208 to do hadisan nan kuna da masaniya game da su ko ba ku da in kun ka ƙi aiki da su kun shigo cikin wa'i da wannan hadisin ko ba ku shigo ba kun shigo ba wai sai wani babban malami gingime gingiman malami ba duk abin da Allah ya sanar da kai na gaskiya ka zan malami game da wannan don haka in ka sa kafa ka take wannan hadisi ya shafe ka in kuna tunowa cikin karatun da mun kai na Riyadu Salihina da Bukhari da Muslim din duk mun yi babi mai bayani game da sutura mun yi babi sutura ko ba mu yi ba mun yi cikin riyadu salihin mun yi cikin bukhari mun yi cikin muslim har cikin bulugul marami ma mun yi cikin su dukan mun karanta hadisai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani da babban murya musulmi namiji ya bar sutura su ta wuce idanun sawu tsakanin ku da Allah mun yi hadisan ko ba mu yi ba to cikin ku duk wanda ya saki sutura ta wuce idanun sawu faɗi yadda za a yi hanji ne ba sai to ta dubura ta gobe kiyama faɗi wanda za a yi wannan hadisin bai haukai ne ba yana da wata kariya don haka don kakku ɗauka wai wasu manya-manyan malumma aka ni ba da ku ba har da ku sadda duk ka san wani abu na gaskiya kasa kafa ka take wallahi ka ji wa idi muna roƙonka Allah don rahamarka Allah ka ba mu ilimi mai yawa mai albarka sannan Allah ka sauƙa mana aiki da duk abin da ka sanashe mu na gaskiya to Allah ya tsare mu Ƙala kuma ya ce wa inni sami'tuhu yaqulu ya annin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama marartu lailata usriya bi bi aqwamin tuqradu shifahuhum bi maqarid min narin fa qultu man haula ya jibril qala khutaba ummatika alladhina yaquluna ma la yaf'aluna rawahu al-bukhari wa muslim wal lafz law kaga duk da wancan da wanga duka bukhari da muslim na ruwaito kaga dukkan su da sai da muttafaqun alayh kaga wancan na hanji mai hanji ya hito ta dubura kaga hadisi da muttafaqun alayh ko to Allah ya tsare mu imamul munziri ya ce ƙala in ya ce ƙala wane ne hankalinka zai ɗauka yake nufi Usama tubnu zaidan wanda ya rawaito hadisan sama ko sai ka ɗauka don hadisan Usama ne alhali haka yake nufi don shi ƙalan nan zai fa'idantar da mu alhali wannan hadisan kuma ba na Usama ba ne hadisan Anas dan Malik ne sai malamai masu yi ma wannan littafin sharhi sun ka ce wannan kawai ba ba malamai ba Sheikh Albani Imamul Albani cikin sahihu targhib yace wannan na nuna mana hadisan at-targhib wa tarhib duk Ophead Imamul Munziri ya rubuta su Ophead yanzu ku diba duk wannan zube ban kwarya hadisi dubu bakwai da ƙari duk obe da ya rubuta su yanzu ka karanta ɗaya ba ya zama yanzu in nice ku rihi littafi in yi muku tambaya dangane da waɗanda mun kayo kuna ci yana da wahala ku ci to fa zuku fallan nazirakum mu illa azaba kun san ayar zuku dai ko to duk wanda ya karatun allo yana yaro ya san ayar zuku fa zuku fallan nazirakum mu illa azaba to Allah ya shirye da mu to shine sai ya ce kala yana ma ishara akan cewa wanda ya ruwaito hadisin da shi ya ruwaito wannan Usama ibn Zaid alhali wannan ba riwayar Usama ibn ba hadisin Usama ibn Zaid bane hadisin Anas dan Malik ne Anas dan Malik ya ce wa inni sami'tuhu yaqulu kuma ni na ji shi yana cewa kajiwa ya annin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yana nuna annabi Anas ɗan Malik ya ce naji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa marartu lailatu usriya bi daren da an kai isra'i da ni ba an yi isra'i da mi'raji da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama to annabi ya ce daren da an kai isra'i da mi'raji da ni na shuɗe bi a ƙawamin ga wasu mutane tukura da shifahuhum waɗanda ake kitar laɓattansu shifa laɓatta ana kitan labattansu bi makari da da bari mu ce yuƙaƙe kun fahimta min narin na wuta an sa aska haka ana ta kitan labattansu ana ta kitan labattansu ƙultu sai na ce man haula ya jibril waɗancan da ake kitan labattansu wane ne ya jibril ƙala sai mala'ika jibril ya ce huɗa ba'u ummatika masu huduba ne na al'ummarka su wane ne ke yin huduba liman maito liman kajiya huduba a ummatika masu huduba al'ummarka ne limamman al'ummarka ne masu wa mutane huduba ranar juma'a da sauran munasabobi alladhina yaquluna waɗanda ke faɗin ma la yaf'aluna abinda ba su aikatawa ya zauna ya shirya huduba ƙarya ba ta da kyau ya ce duk ayoyin ƙur'anin da na hana ƙarya na yi umarni a yi gaskiya ya rubuto su duk hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da na tabbata game da umarni da a yi gaskiya hani a yi ƙarya ya rubuto ya zo ranar juma'a ya karanta ma mutane mutane su ɗauki amma in kana da ɗan mugun makarici ga unguwa yana cikin mayagun makarita Allah ya kyauta ya shiryo yaudara ba ta da kyau yaudara ba ta da kyau duk ayoyi da hadisai da nayi hani daga yaudara ya shirya zuwa mutane ya zo yawa mutane hudu ba alali in kana da dan mugun mayaudari musamman ga abin da ya shafi dukiya bai gudun yaudara kowa duk abin da ya shiga hannu ne na wani yana iya yaudara ce ya kyauta ya shirya hudu ba game da munafunci munafunci baya da kyau ba da dadewa ba wani malami ya hudu ba game da munafunci haramcin munafunci alhali kuma ni ban ce wani ba ni ɗan an ka ce in ƙila yi munafukai shi an na farko cikin garin ga nice to da nije ya kuɗi ban nice to Allah ya sa da gaske Allah ya sa ya tuba muna mai fata Allah ya sa ya tuba ya ban muna hucce shi yasa ya huɗu ba amma da in yana nawa da ni san shi to wallahi huɗu ban nan ta fi cancanta ta ni dai ga nawa ra'ayi ta fi cancanta ta cikin garin sa kudu bisa ga kowa don ban san tsohon munafukin Allah ba kamatai don ya yi min ba labari an ka ba ni yawa don haka ina da shaida har gaban Allah cewa munafiki ne kuma ba guda ya min ko biyu ko uku ko goma ba wa'inda ya min sun fi ishirin in ba su kai ɗari ba kaɗan ka ragewa to kaga da nijiya ya hudu ba akan munafunci baya da kyau nice alhamdulillah Allah ka sa da gaske ne to amma in yana nan wanda san shi to kaga su ne ake nufi sai annabi ya ce huɗa ba'u ummataka su ne masu huɗubar al'ummarka alladhina yaquluna waɗanda ke faɗin ma la yaf'aluna abinda ba su aikatawa in an ka ce huɗuba sai ku ɗauka kamar huɗubar juma'a yanzu wannan wa'azin da nake yi huɗuba ce ko ba huɗuba ba ce huɗuba ce huɗuba ce malami mai karantarwa huɗuba ce yake yi ma'anar huduba sanda duk ka zo kana adiresin din mutane ya shine huduba daga khitaba ne magana kai magana da jama'a shine huduba ba wai sai wanda aka yi bisa munbari ko ranar juma'a ba duk sanda ka zo kana magana da jama'a kana idan musu wani sako kaga mai hudu ba don kaga ashe da malamai masu karantarwa da malamai masu wa'azi da limamai masu hudubobi bisa mumbari sannan da masu shirya mahadarori waɗannan duk hudu ba da duk wanda sun shigo cikin wa'idin wannan hadisin don haka duk waɗanda ke duk wani malamin da ke faɗin abin da bai aikatawa to gobe kiyama kun ji wanda aka yi mai yuka kiza asa na wuta a kita ce lakatan nan masu waɗin ba su aiki sai a yi ta kita su Allah ya tsare muka ake ce mana lakata subhanallahi lakatan ga masu dumi ka san wata shekara wani wani an kace za a kama bello ya wani a kashe shi wani ya ce don Allah in an kamo shi yana roƙo don Allah shi halshin nan ɗaya ka son kayan a kashe shi don Allah a bari yanke halshin nan shi harshen nan ɗaya yake so saboda shi abin da ya so ya gasa ya ci saboda ya surutu irin nawa to Allah ya shirya da mu jama'a Allah ya agaje mu akwai haɗari ko babu akwai haɗari ga mutum ya san gaskiya ya aiki da ita sai hadisi na gaba ya ce warawa humna abid duniya yau kan babu kabbara jiki ya mutu na haɗa muku ayyo yau ta cikin gida ce don ku san ba mu tsambare jama'a ba wai wasu ɗaya ne mun kasa gaba su ɗaya ne muke zarkaɗa ba kowa littafi ne yanzu an gaba gare ni ko to wallahi duk wanda ya shigo nan ne ga ba hadisi guda da zan ketarewa inda ba akan kuskure ba duk abin da ka rubuta nan lokacin da imam al-munziri ya rubuta an ko haiko kakan kakan bello ya ba a haifa ba wanda zai cewa yau wanda a tada bello wanda zai tada shi ake ko kakan kakan kakan kaka ne ba a haifa ba ya za ka ce da kai ake sannan kaddara to in kai ke yi to maimakon ka tsaya faɗa ta ka gyara ba mai daɗin faɗa duniya kamar mai wa'azi kun san da haka nan domin mai wa'azi na yadda me ka kana kaza kana kaza sai ka tuban ma Allah abin da yasa hake jin ciwo saboda kadir mai da laifin yau kace ka tuba ba wai sai ka zo masallaci ko inda mai wa'azin a kar maka Allah na tuba a'a ba sharadi bane tai cikin gidanka ka tuba ma Allah in ka tuba tsakaninka da Allah gobe mai wa'azi ya sake faɗi kuncin da kake ji jiya da shekaran jiya yau wallahi baka ji nai sai ga babu ruwanka bar shahe ka batun da kai ka tuba to amma ga laifi kuma a ce ba mu faɗi wallahi shi babu za mu faɗi ko ba za mu faɗi ba sai mun faɗi amma ba da nahin cin mutunci ba da nahin a gyara Allah ka taimake mu mu gyara duka sai hadisi na gaba yace warawa humna abid dunya wa ibn hibban fi sahihihi wa fil bayhaqi min hadith anas wa zadabna wa zadabna abid dunya wal bayhaqi fi fi riwayatin lahumma wa yaqra'una kitaballahi wa la ya'maluna wa la ya'maluna bihi kenan duk cikin wancan hadisin ne dai ya ce warawa ibn abid dunya ibn abid dunya shi ma ya rawaito wancan hadisin wa ibn hibban da ibn hibban fi sahih cikin littafin sa wa fil bayhaqi hakan ga yazo cikin shu'abul iman na bayhaqi na imam al bayhaqi min hadisi anas daga hadisi anas ma dalla yanzu kaga yayi gyara ko dama wancan wannan hadisin na karshen hadisin anas ne ba na usama ibn zaidin bane wa zada ibn abid dunya ibn abid dunya yayi ƙari wal baihaqi da baihaqi fi riwayatin lahumma cikin wata riwaya ta su ta wannan hadisin dai annabi yace wa ya qara'una kitaballah kuma suna karatun littafin Allah alqur'ani wala ya amaluna bi amma ba su aiki da shi to kaga duk waɗanda ke karatun littafin Allah ba su aiki da shi gobe kiyama kun je da za a yi musu ko Allah ka tsare mu kan mu shigo cikin wannan wa'idan qala al-hafiz wane ne al-hafiz anan shi hafizul munziri marubucin littafin Allah shi mishi rahama ya sada shi da mai gida ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya saka mai da alkhairi ga wannan kokarin da yayi muna hafizul munziri ya ce wasa ya ci a hadithu na hauhu wasu hadisai za su zo kwatancin wancan da ya gabata fi babi man amara bi ma'rufin aw naha an munkarin wa khalafa qawluhu fi'lahu wasu hadisai masu kama da wancan da ya gabata za su zo babi cikin wannan littafi cikin babin wanda ke umarni da aikin alkhairi ko yake hani daga munkari amma magana sa ta saba ma aikinsa kaga har babi kenan zai kulla game da haka nan ko to Allah ya Allah ya shirye da mu kuma ya tsare mu a'a lokaci lokaci subhanallahi warwaya an anasin an anas ibn malik radiyallahu anhu annin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala shi yasa sharhin gaba da kyau an ka tsaya shari ba a mai yawa annin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala az-zabaniyatu asraw ila fasaqatil qurra'i minhum ila abadatil awsani فيقولون يبدأ بنا قبل أبدة الأوثان فيقال لهم ليس من يعلم كمن لا يعلم رواه الدبراني وأبو نعيم حديث من نقب يتشي وروي عن أنس بن مالك أن روي توشي دقى أنس بن مالك يدى الله تبت قريشي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيكو أنس يا كربو دقى النبي سيرا دا أمنش الله تبت قريشي يتشي الزبانية wasu mala'iku ne na azaba na Ubangiji su ake kira zabaniya. Lokacin da Abu Jahal ya zo yana firtinin ɗin manzon Allah farkon musulunci, cewa wallahi manzon Allah ya bar sallah Ka'aba ko wallahi ya sa ‘yan ƙungiya ta yi su fatattaki manzon Allah da mutane nai. Me Allah ya ce? Ya ce, Fale da unadiyahu, sana da uzzabaniya. Kada ka bar sallah, kalla la tuɗi'ihu, wasjudu wa qatarib. abu jahil ya zai ce wallahi annabi muhammad in bai bar sallah ba wallahi zai ja yan kungiya tai kaga na da yan kungiya ko zai ja yan kungiya tai zo su fatattake annabi sai an sai Allah ya ce fa da una da ya kira yan kungiyar dashi kada ya fasa shege ya fasa ya kira yan kungiyar nashi sanad un zabaniya mu ko da sanin zamu kira zabaniyawa su wane ne zabaniyawa mala'ikun azaba su ne zabaniyawa zabaniyawa duk wanda Allah ya ce su kan mai ba su tausayi ne ba su tausayi Allah da ya halicce su bai halicci zuciyar nan tausayi ba ko kwatance azzarra don haka yanka ce akan ma kan ma za su yi su tike ka dan neman ga in sun ka bugi wani annabi ce sai yayi zira'i zira'i 70 cikin ƙasa ya noce su koma zago shi su koma kwamtsa ta ya koma nocewa su koma zago shi su ne zabaniyawa to shi ne cikin wannan hadisin annabi ya ce azzabaniyatu zabaniyawa mala'ikun azaba na ubangiji Allah ya tsare mu daga gare su asra'u sun fi sauri ila fasaqatil qurra'i zuwa ga fasikan makaranta fasaka jam'i na fasiqun zabaniya mala'ikun azaba sun yi sauri ga azabtar da fasikan makaranta qur'ani minhum daggare su ila abadatul awthani zuwa ga masu bautar gumaka zabaniyawa sai sun zo sun ci shirgi fasikan makaranta ƙur'ani sai sun gallaza musu azaba sannan su wuce inda mushrikai masu bautar gumaka faya ƙuluna sai su fasikan makaranta miyagun malamai kenan ko su wane ne fasikan makaranta waɗanda Allah ya ba ilimi ba su aiki miyagun malamai kenan ga ka ilimin ko da hazada baka jahili ne mai ilimi ne sai dai aikinsa ko da ko kare ba ya ci su ne fasikan makaranta al'urra'u humul fustaku akwai hadisi makaranta mafi yawa nan fasikai suke Allah ya tsare mu faya ƙuluna sai su fasikan malam makarantar nan miyagun malaman nan in sun kaga zabaniya da su sun ka fara kafin su wuce inda inda masu bautar gumaka sai su ce yubda'u bina yanzu da mu za a farawa kabla abadatul awtani gabanin masu bautar gumaka su suna ganin ai laifin masu bautar gumaka yafi nasu girma kamata ya fara da su na akwawo gare su ko fayuqalu lan sai a ce musu laysa man ya'lam wanda ya sani bai zamo kamar la ya'lam kamar wanda bai sani ba laifin ku yafi na wadancan muni don mi don ku Allah ya baku ilimi kun ka sa kafa kun ka take wayancan jahilai ne don haka sai mu fara baku kashi tukun sannan mu wuce gare su kaga jama'a ashe ke Allah ya gafarta ma babanmu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi kullun jawabin da yake wa ƴaƴanai ƴaƴanai na ruhi su muni kenan ƴaƴanai na ruhi almajiransa kullun cewa yake ku kama kanku domin makaruhin malami ya fi muni bisa ga haramun ɗin jahili kullum haka malam abubakar gumi ke ce muna malami ya yi laifin da shari'a ta aji shi matsayin makaru da makaruhi da haram mafi girma haram ya fi girma ko to malami in yayi makaruhi jahili yayi haram to makaruhin nan na malami ya fi muni bisa ga haram ɗin ta jahili jahili akwai mai koyi da shi amma malami fa ana da yawa wasu saboda amincewar da sun kawo ma ɗaukar suka yi makaruhin nan sunna ne sai su ce su ma su yi don haka duniya ba wanda ya ci amana kamar malamin da ya taki ilimi yayi da ya ga dama ya ci amana baka san iyakan malamin da ke mutanen da ke koyi da shi ba duk abin da ya su dauka suka sunna ne kun fahimta yanzu belle abin ga da ko gani wurgigi ba ku san iyakan wanda belle abu madibi ne gare shi ba ya amince akwai wannan amince ko ba su amince ba to kaga in ce in yi wani abu wanda ba daidai ba na ci amana Allah ya tsare mu da tsare don haka malamai ku ji tsoron Allah ba daidai ba ne Allah ya gafarta rabi'a rabi'atun ra'ayi yana daga cikin magabata malami ne ga imam malik ya faɗi magana tawa imam bukhari daɗi imam bukhari ya hikaito mana magana cikin sahih bukhari kitabul ilm in kuna tunowa rabi'a ya ce layan bagi lil'alima an yadda ya a nafsahu ba ya kamata ga malami ya tozartar da kansa to wani tozarci ya wuce malami ya aikata abin da yake shari'a ta hana wani tozarci ya wuce wannan abu kai kacce haram ne kuma gobe a gan kana aikatawa wani tozarci ya wuce wannan don haka ashe bai kamata malami ma'ana ya yi abin da ba daidai ba kai ka karantar abin nan ba daidai ba ne gobe kuma ka zo kai bai kamata ba sai dai da yake ba ma'asumai bane Allah ka gafarta muna muna roƙon Allah ya shirye da mu to yace rawahu dabrani imamu dabrani ya rawaito wannan wannan hadisin ko wa abu nu'aym da abu nu'aym wa qala shi abu nu'aym yace garibun wannan hadisi garibi ne menene hadisi garibi hadisi wannan mutum guda ya rawaito wannan hadisi garibi ne min hadisi abi tuwala yazo daga hadisin abu tuwala tafarrada bihal umari anhu shi ko wani nan da ake kira umari shi ya kaɗai shi da karɓo wannan hadisin daga abu duwala ya'ani wane ne umari yana nufin abdullahi bin abdulaziz zahir kun fahimta kuma shi wannan ɗin munkarul hadisi ne shi yasa malaman hadisi sun kace wannan hadisi hadisi ne munkar kun fahimta bai inganta ba قال الحافظ رحمه الله حافظ حافظ المنذري الله شي mai rahama yace wala hadha alhadisi ma garabatihi shawahidun wannan hadisi duk da zama ne garibi duk da zama ne ruwayar mutum guda mutum guda ya karbo shi daga mutum guda to wannan hadisi yana da wasu hadisai da ke yi mai shaida wa huwa hadisu menene ke yi mai shaida sai ya ce wa huwa ba wa huwa ya kamata ba min ha ya kamata ya zama yana da wasu hadisai da ke mai shaida ko minha sai ya kawo hadisi guda ashe ya nuna akwai wasu hadisai masu yawa ba guda ba da ke mai shaida don ya ce shawahidun kaga jam'in shahid sai ya kawo guda ashe ba wa huwa ya kamata ya ce ba minha daga cikin hadisan da kewa wannan hadisi shaida hadisin abi huraira as-sahih hadisi ingantacce na abu huraira wanda mun yoshi baya hadisin abu hurairan da yaka ishara yace inna awwala man yud'a bihi yawmal qiyama ku dibi littafanku duk wanda ba a rubuta ma haka nan bai gyara inna awwala man yud'a yud'ani ba ya da'u ba inna awwala man yud'a bihi yawmal qiyama farkon waɗanda za a kira annabi ya kira abi huraira yace abu huraira kana so in faɗa maka farko mutane uku farkon waɗanda wuta za ta fara huruwa da su yace eh sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutumin farkon da za a fara kira a mai hisabi ranar kiyama rajulun jama'al qur'ani mutumin da Allah ya ba alqur'ani Allah ramma ya haddace qur'ani open kun fahimta sai dai ya haddace alkur'ani ne liyo ƙala ƙari don a ce mai makaranci ba ya yi ne don neman yadda Allah ba karatun ƙur'ani tana daga cikin mafifitan ibadodi jama'a da ake samun lada gare su annabi ya ce duk harafin da karanta na alkur'ani kana da lada goma ya ce ban ce muku alif lamin harafi guda ba a'a alif din na harafi guda lada goma lamun harafi guda lada goma mimun harafi guda lada goma kaga in ka ce alif lamin harafi uku lada talatin harafi nawa a cikin hijibi guda sau ko harafi nawa ne ka yi multiplying by 10 sau goma shi adadin ladarka to in ka yi injibi biyu ha ko uku ko hudu ko biyar ko shidda kaga Allah ɗaya sau adadin ladarka ko don haka karatun ƙur'ani yana daga cikin ibadodi mafi mafi fa'ida amma da sharaɗi in an yi don neman yadda Allah in kayi don a ce ma wani gwarzon shekara ko don a baka kohi a baka mota a baka kujera hajji ko don a ce ka iya to wannan nan ta tsaya Allah ya tsare mu kun tuna hadisin mutane uku da farko waɗanda za a fara kunna wuta da su ko wafi akhiri karshen hadisin yace ulaika salasa waɗannan mutane uku ya kai Abu Huraira awwalu khalqillah su ne farkon halitta Allah tusar bihim nar da za a hura wuta da su yawmal qiyamah ranar kiyama kaga dake cikin su dai makarancin Qur'ani wanda Allah ya ba Qur'ani amma yayi karatu ba don neman yadda Allah ba Allah ya tsare mu wa taqaddama lafzul hadisi lafazin wannan hadisin na Abu Huraira ya gabata bi tamamihi in full dine fi riya cikin babi mai tsoratarwa game da riya warwaya an sahaibin radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce ma amana bil qur'ani man istahalla maharimahu man istahalla maharima duk wanda ya halattar da abubuwan da qur'ani ya haramta jama'a qur'ani ya ce zina haramci ya ce ko bai ce ba ya ce ya ce ƙarya haramci ya ce cin amana haramci rantsuwar kabbar da gangan haram ne gashi nan dai jinkirta sallah haram qur'ani ya haramta abubuwa zai yawa ko to duk wanda ya halatta abubuwan da qur'ani na haramta ma amana bil qur'ani yace bai yi imani da qur'ani ba me ma'anar wannan magana ashe duk wanda ya sa kafa ya take dokokin alqur'ani to wannan bai yi imani da qur'ani ba rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito shi wa qala yace hadha hadithun garibun wannan hadisi garibi ne ma'ana riwayar mutum guda ne lays isnadu bil qawi isnadin sa ba mai karfi bane haka yake wannan hadisi hadisi ne da'ifi sai hadisin mu na karshe insha Allah yace wa an abi barzatul aslami radiyallahu anhu qala an karɓi wannan hadisin daga abu barza al-aslami yarda Allah tabbata gare shi abu barza ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce la tazulu qadama abdin kafafu biyu na bawa ba za su gushe ba yawmal qiyamata ranar kiyama hatta yus'al har sai an tambaye shi an umrihi game da rayuwarsa fi ma'afnahu game ya ƙare rayuwar nan tashi kowa cikin ma'ana wasu daga cikin tambayoyin da za a yi gobe alkiyama in an ka zo hisabi kafafu biyu na bawa ba za su gushe ba ranar kiyama wurin Allah sai an tambaye shi game da rayuwarsa fi ma'afnahu gami ya ƙare rayuwar sai ya ce Allah wurin shurin kwallo can ni ƙare rayuwata dan dambe ya ce Allah wurin dambe dan kokowa ya ce Allah wurin kokowa dan kallo ya ce Allah na ƙara rayuwa ta wurin ko kallon kokowa dan na hannijar nuka tashi in ta kallon kokowa da sakkwato hannijar duk sai ya waɗi kun fahimta munafuki ya ce na ƙara rayuwa ta wurin ƙulli-ƙullin mana duk inda ka jiyo suna faɗa aiki na ne da haka duk abin da ka yi rayuwa da shi shi za ka faɗi kun fahimta don haka Allah shi ba mu Allah shi ba mu ikon iya abubuwan kwarai waɗanda in mun kawadi ba mu jin kunya kuma za mu samu sakamako mai kyau hakan da kuma wa an ilmihi kuma kafafun bawa ba za su gushe ba gobe kiyama sai an tambaye shi game da iliminsa fima fima fa'ala fihi mi ya aikata ma alif din nan duk babu shi fima ne kawai mai arabci ba fima ba fi mafa'ala fihi sai an tambaye shi game da ilimin da Allah ya bashi alqur'anin nan da Allah ya sanar da kai da hadisan nan da Allah ya sanar da kai lahalaliran nan da ka karanta da risala da askari da muktasar da wasiqatul ikhwan ba duk ba ilimi bane ilimin da Allah ya bashi fi mafa'ala fihi mi ya aikata da ilimin ka ce ka yi amfani da ilimin ka kama fadanci gidan gwamnati ko inda 'yan siyasa ko gidan sarakunan gargajiya ko gidan manyan 'yan kasuwa a tajirai ko ko ka tsaya ka faɗi gaskiya ka yi amfani da ilimin ka kai fowon nayin ka yi akali biddini ko ko mi ka yi da ilimin duk abin da mutum ya yi wanda an gaba ilimi ya yi da ilimi sai Allah ya tambaye shi to an baka ilimi ka sa kafa ka take ka bi 'yan siyasa sai ka ce Allah ilimin da ka bani wallahi na yi amfani da shi ne farautu duniya sai ya ce zabbaniya ku ɗauka ku kama shi ku zuhu fagulluhu sun maljahi masalluhu sun mafi silsilacin zar'u hasab uni zira'an fasluku Allah ya tsare mu kun ji tambaya ta biyu ko sai ta uku wa an malihi hakan ga kafafun bawa biyu ba za su gushe ba ranar kiyama gaban Allah sai an tambaye shi game da dukiyarsa min ainak tasabahu ta ina ya tara dukiyar nan wa fi ma anfaqahu kuma gami ya ciyar da dukiyar naira kwandala kwandala sai ka yi bayanin duk dukiyar ta shigo hannunka sai ka faɗi da ta shigo da yadda ta fita Allah sata ne ina ka samu dukiyar sata ne ya Allah daga in ɓarawon reza in mai ƙetare katangin ne in yan kwanta-kwanta in ɓarawon biro duk dai ba ɓarayi ba ne duk dai sata ce eh daga in fowon nayin kai in aka lubiddini kai yi ka tara kuɗin malaman 'yan siyasa da malaman sarakuna da malaman 'yan kasuwa wanda ya zo yana ƙarya matsayinsa na malami ana ɗau kuɗi ana bashi ya sai da addini ko to haka da in dukiyan nan dai duk dukiyar da ka tara Allah sai ya tambaye ka min ainakta saboda ina ya tara ta wa fi ma anfaqa kuma ina ya ciyar da ita sai ka faɗi yadda ta shigo da yadda ta fita wa an jismihi kuma sai Allah ya tambaye game da gangan jiki nai fi ma abalahu gami ya tsofar da gangan jikin sai ka ce wurin dambe ko ko ko wurin area boy ba can suke suna bugun junan suna saran junansu ba Allah wurin area boy na jiba ga ga yanan duk yanki yankin nan da aga jikin sai ka hada ma Allah wurin mina wurin jihadi na fi sabilillahi kai da wani kafiri na kun kai kwaruskiya an kai ma wannan rauni ko ko wurin wurin siyasa duk wanda an wa rauni wurin siyasa sai yawa Allah bayani kun fahimta rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya ruwaito shi wa qala yace hadithun hasanun sahih wannan hadisi mai kyau ne ingantacce haka yake wannan hadisi hadisi ne ingantacce kaga sai mu rufe da shi ko mun bude da ingantacce mun rufe da ingantacce Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi ya Allah ka ba mu ilimi mai yawa mai albarka duk abin da ka sani shi mu da gaskiya Allah ka sauka abin aiki da shi Allah ka tsare mu daga ilimin da baya da amfani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika